وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, mai kowa mai komai. Dira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu, fiyayyen halitta, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Masu sauraronmu, barkanmu da wannan daren tare da fatan kuna kasancewa da shirye-shiryen wannan gidan namu mai albarka na Dal FM. yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM. Kamar kowane lokaci irin wannan, kuna tare da ni Abu Abdullahi Umar Yakub Ilu a cikin wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi. Shirin da a kowane mako yake yin cikakken bayani akan ayoyin Alkur'ani mai girma, tare da malamai daban-daban da Allah Maɗaukakin Sarki ya albarkace mu da su. A wannan makon muna tafa da ci gaban bayanai a cikin ayoyin da suke cikin suratun Nur, inda a wannan satin muka ƙara gaba kaɗan muka ɗauko aya ta ashirin da biyu a cikin surar, wanda insha Allahu za ku je mu da abubuwan da suke ƙarƙashinta. Muna kuma tare da mu da suka haɗa da Alaramma Hassan Muhammad Tahir, Ustaz Muhammad Abdulkadir Shisu Abu Uwaisa, Dr. Abdulkadir Sala Kazauri, Sheikh Usman Musa Khalid, Ustaz Abba Abdallah Gwale, Sheikh Bashir Lawan Muhammad, Dr. Gwani Ibrahim Ilyas, ku biyo mu kafa da kafa domin jin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin.
يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور وجمعت بين فضائل نور على في القلب نور نور Ma sha Allah, a farkon shirin kafin zuwa wajen alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigila za mu karɓi wannan saƙon.
A'a, kanwata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow, yaya na ina ka kawo da haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin keke reni, kasance a hamshakin kantin BBT Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBC Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBC Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
Barkanmu da dawowa. Kamar kowane mako muna tare da Alaramma Hassan Muhammad Tahir Zikila inda zai karanta mana aya ta 22 da take cikin suratul Nur. Alaramma Hassan, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Ustaz Muhammad Abdulkadir Shisu, Abu Uwaisa ne zai fassara mana ayar tamu a wannan makon.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن ما سوء البركة من أيمكو بركة دوانا اللوكتي بركة كو دساكي هدوان مدكو أتكن وانا شيري نامو من البركة نا إلمي تكن إلمي فإن دا أيو إن شاء الله زام جفسر وانا آية من البركة آية تأشرين دا بيو أتكن وانا سورة سورة النور wanda aya ce wacce take ainihin wato kunshe da wani ka'ida babba na yin yafiya a musulunci Allah madaukakin sarki yana cewa wala ya'tali ulul fadli minkum wa sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wato malamai suka ce kalman wala ya'tali ai wala yahlifu kenan kada a samu ma'abota falala da mawadata wato waɗanda suke masu gida idan nace masu gida ba wai yana nufin kadai mai mata da yara ba a'a wanda yake shine shugaba a wani ma'aikata da yake da yara a karkashin shi ko wani mutum wanda yake da wanda yake gudanar da al'amarin wani a karkashin shi to waɗannan su ne Allah madaukakin sarki yake jan hankalin su cewa kada mutum ya dubi wannan fifiko da yake da shi akan waɗanda suke karkashin shi sannan wanda yake da mawadaci kana da hali da kake iya ɗaukan nauyi na wani harka na waɗanda suke karkashinka cikin 'yan uwa dangi makusanta da makamantansu to kada su yi amfani da wannan dama su yi rantsuwa akan cewa ba za su ƙara taimaka ma waɗannan mabukata miskinai da suke karkashin su ba wannan kabiya ta sauka ne kamar yadda ainihin wato muka ji akan misba dan usasa wanda dan uwa ne ga ainihin wato abubakar siddiq wato ɗa ne ga wadda take gwaggwan shi abubakar miskini ne na haka abubakar ya rike shi a wajen shi yana ciyar da shi yana biyan mashi bukatunsa to amma Allah ya kaddari shi ma shedan ya zamiyar da shi ya afka cikin waɗanda suka yada jita-jita na ainihin wato wannan kazafi da aka yi wa sayyida Aisha ya ga ainihin sayyid Abubakar Allah ya kara mishi yadda don haka sai Abubakar ya ainihin wato dauki matsayar cewa ya daina taimaka mishi ba zai kara ainihin wato daukan nauyin shi ba shine Allah ya saukar da wannan aya cewa masu falala da mawadata daga cikinku ai ku muminai kenan kada su rinka yin rantsuwa cewa ba za su ƙara ɗaukan nauyi ko taimakon miskinin da yake ci a ƙarƙashin su ba Allah ya ce daga cikin ainihin waɗanda suke ƴan uwa dangi makusanta wannan yana ƙara nuna girman zumunta a musulunci da kuma nuna wato sanin ya kamata ga wanda ya yi wani abin alkhairi a baya shi yasa Allah ya kawo sifofin su cewa wal muhajirina fi sabilillah tunda sun yi wannan aikin alkhairin a baya laifi da suka yi a yanzu ko rashin daidai ko kuskure kada ya sa a yanke alaka na taimaka musu wanda aka faro a baya sai Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ku yi yafiya kuma ku kau da kai irin abin da ake cewa ka manta da abin da ya aikata din musamman wannan fa ga wanda ya nadaman abin da ya gane cewa ya yi kuskure kenan ya dawo ya nemi gafara ko ya tuba ko ya nemi yafiya to Allah ya ce a yafe mishi kuma a kau da kai daga abin da ya aikata sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin kuma ba kwa son Allah ya yafe muku ne kaga wannan ya kawo wani ka'ida babba wanda malaman usulul fiqh suka gina akan cewa al jaza'u min jinsil amal ana yi wa mutum sakayya daidai da irin abin da ya aikata wato duk waɗanda suke da wannan sifa na yafiya da kau da kai to Allah shi ma zai rinka yafe musu abubuwan da suke yi na kurakurai ko ganganci ko kuma laifuffuka sakamakon shi ma yana yi wa wasu kaga wannan ashe lalle yana da ainihin wato matukar muhimmanci mu rinka yin yafiya muna yin afuwa ga waɗanda suka yi mana ba daidai ba bayan sun gane ba daidan da suka aikata ba. Allah ya ce shin ba kwa kaunar Allah ya gafarta muku ne kuma daga kurakurai da laifuffukan da kuka yi masa wallahu ghafurur rahim alhalin Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne. Allah muna roƙonka ka gafarta mana kuma ka ji kanmu ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda za su sifantu da wannan sifa na girma na yafiya wallahu a'la wa a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullah bayanan sabbin saukar ayar tamu ya zo mana ne daga bakin Dr. Abdulkadir Sala Kabauri بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آية أشرين دبيو أتكن سورة النور فدن الله تعالى ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم wannan ayar kusan ta zo ne ƙarshen ayoyin da suke magana akan wankina na Aisha Allah ya kare da gare ta kamar yadda Imam Bukhari ya fitar a cikin dogon hadisin nan wanda yake bayani akan kage da kirkirar ƙarya da aka danganta wa nana Aisha Allah ya kare da gare ta ya ambaci dalilin saukar wannan ayar akwai wani sahabi madaukaki mai daraja yana daga cikin muhajirai wanda ya halarci yakin Badar wanda ake kira Misbah ibn Usasa da kuma ibn Asasa dan uwa ne ga Sayyidina Abubakar Allah ya kare da gare shi sannan kuma dan uwa ne ga nana Aisha Allah ya kare da gare ta wannan sahabin talaka ne ba shi da hali to saboda da yanayin talaucinsa da kusancinsa ga sayyidina Abubakar da nagartarsa shi yasa sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi ya janyo shi jikinsa yake ciyar da shi yake daukar dawaniyarsa to lokacin da aka yi wa nana Aisha Allah ya kare da a gare ta wannan kagen da da karere da aka danganta mata Allah ya jarrabi wasu daga cikin sahabbai mutanen kirki su ma sun yi tarayya cikin yada wannan abu to daga cikin wanda suka yi tarayya wajen yada wannan maganganu na ƙarya ga nana Aisha akwai wannan sahabi wanda ake kiransa Misda ibn Usafa kasancewarsa dan uwa ne gare ta kasancewarsa makusanci ne gare ta kasancewarsa mabukaci kasancewarsa mahaifinta yana daukar ainihin wato dawainiyarsa amma Allah ya rabe shi ya fada cikin wannan yada jita jita ga nan Aisha Allah ya kare yadda gare ta wannan hali da ya shiga na yada jita jita ya bata mahaifinta rai kwarai da gaske shine sai na Abubakar Allah ya kare yadda gare shi sai na Abubakar ya fahimci cewa lallai Misdah yana daga cikin masu yada wannan jita jitan sai ya bude baki ya ce wallahi la unfiq ala misbah ba'da al-yawm yace na rantse da Allah daga yau ba zan sake daukar dawainiyar misbah ba ba ruwana da shi ya tafi bani guri me yasa saboda yana daga cikin wanda ya kutsa cikin yada wannan maganganu ga nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta kasancewar shi dan uwa na kusa kasancewar shi dan gida kasancewar shi wanda ake daukar dawainiyar sa gashi mutumin kirki bai kamata a ce ya fada cikin wannan abin da munafikai suke yadawa ba to amma jarrabawa ce ya fada cikin wannan yanayi wannan rantsuwa da sai na Abubakar Allah ya kare yadda a gare shi yayi shi yasa sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan ayar wannan rantsuwa da sai na Abubakar ya ce wallahi la unfiq ala misbah ba'da al-yawm cewa na rantsa da Allah ba zan sake ciyar da misbah ba daga yau to shine sai Allah madaukakin sarki saukar da aya cewa wala ya atali ulil fadli minkum ma'abuta daraja wa sa'a ma'abuta yalwa da arziki da wadata kar su rantsa kar su da su rantsewa an yi utu ulil qurba su daina rantsewa cewa wai sun daina bawa yan uwansu na kusa wal masakin sun daina taimakawa miskinai wal muhajirin sun daina taimakawa muhajirai fi sabilillah saboda Allah daina wannan rantsuwa cewa sun daina taimakawa ƴan uwansu na kusa sun daina taimakawa miskinai sun daina taimakawa waɗanda suka yi hijira saboda Allah saboda shi misda Allah ya kare da gare shi dan uwa ne makusanci ne ga sayyidina Abubakar sannan miskini ne sannan kuma yayi hijira zuwa Madina sannan kuma mutum ne wanda ya halicci yakin Badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ce wal ya'fu wal yasfahu sai afuwa sai rangwame ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba ku so kuma Allah ya gafarta muku wannan magana da Allah madaukakin sarki ya faɗa sai sai na wakar Allah ya kare da a gare shi ya janye wannan rantsuwar tashi yace bala ya rab wallahi uhibbu an taghfira li yace haka ne ya Allah wallahi Allah ina so ka gafarta mini wallahi la amna an nafaqa an misla ba'd al yawm wallahi daga yau bazan sake kin ciyar da misla ibnu usafa ba wanda sai na wakar Allah ya kare da a gare shi ya dawo da misla gidansa ya ci gaba da daukar dawaniyarsa ya ci gaba da ciyar da shi Allah ya ce wallahu ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne Allah madaukakin maɗaukakin sarki mai yawan jin kai ne a dalilin haka ne malamai suke cewa lalle sai na Abubakar yana daga cikin wanda Allah ya gafarta musu yana daga cikin wanda Allah ya ji kansu kuma wannan ya nuna sai na Abubakar dan aljanna ne Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya saka da alkhairi dakta ko akwai wasu darussa da suke karkashin ayat tamu ga Sheikh Usman Musa Khalid daga unguwar Gandun Albasa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد وما سورارا منا من سلم تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا تاردا درسا دسكي كركشن آية أشرين دبيو أتكين سورة النور وتفدن الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل من منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم آه، أبو نفركو دذامو روكا ƙarƙashin wannan aya na darussa shine wato ainihin kada mutum ya yi rantsuwa akan cewa wani daga cikin 'yan uwansa ko ma wanda ba 'yan uwansa ba wanda yake ƙarƙashinsa yake kula da shi don ya munana masa to kada wannan ta sa ya ainihin yi rantsuwa akan cewa zai daina kyautata masa zai daina yi masa ihsani saboda munana masa da ya yi sawa'un ɗan uwansa ne ko kuma ba ɗan uwansa ba ne ba ko yaronsa ne wanda yake ƙarƙashinsa yake kula da shi yake ci yake sha a ƙarƙashinsa kada mutum ya wannan to idan har ta kai ga mutum ya yi hakan har ya yi rantsuwa akan ba zai wato ainihin ci gaba da taimakawa wannan wanda yake ƙarƙashin nasa ba to abin da ya kamata shine ya yi kafarar wannan rantsuwa da ya yi ya dawo ya ci gaba da taimaka masa wannan shi ya fi alkhairi kamar yadda sayyidina abubakar ya yi wannan dalilin saukar wannan aya mai albarka abu na biyu wannan aya tana nuna mana falalar sayyidina abubakar cewa sayyidina abubakar yana da falala gaga jaruma a gurin Allah ta'ala domin Allah ta'ala ya kira shi da sunan ma'abuta falala wala ya atali ulul fadl minkum ulul fadl Allah ta'ala ya kira shi da ulul fadl ma'ana ma'abuta falala to tunda ku Allah ta'ala ya jingina wa sayyidina Abubakar falala da daraja to kun ga wannan na nuna lalle falalar sayyidina Abubakar ba kankanuwa bace ba sannan daga cikin darussan da zamu dauka karkashin wannan aya shine cewa yin afuwa da kauda kai ga bayin Allah to wannan sababi ne da zai zai ba bayu kai ma Allah ta'ala ya maka gafara Allah ta'ala ya ji kanka Allah ta'ala ya yafe maka wato ainihin kurakuran da kai domin idan ya zamana kai ma kana dagawa bayin Allah kafa kana yi musu afuwa kana yafe musu to kai ma wannan dalili ne da zai nuna sababi ne da zai sa Allah ta'ala kai ma ya maka afuwa ya gafarta maka sannan daga cikin darussan da zamu dauka karkashin wannan aya in mun duba akwai fadin Allah ta'ala cikin suratul ma'ida فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية Allah ta'ala yana magana game da Yahudawa saboda wato ainihin warware alkawari da suka yi Allah ta'ala ya tsine musu ya sanya zukatansu suka zamo kekasassu a can karshen ayar sai Allah ta'ala ya ce fa'fu anhum wasfah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kai afuwa gare su kai musu afuwa ka kauda kai fa'fu anhum wasfah kai musu afuwa ka kauda kai to idan mun duba wannan gaba da Allah ta'ala ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kai afuwa ka kauda kai to a wannan ayar ma ta cikin suratul nur Allah ta'ala yayi wa sayyidina Abubakar magana cewa wal ya'fu wal yasfahu wal ya'fu ma'ana su yi afuwa wal yasfahu kuma su kauda kai to kun ga wannan na nuna darajar sayyidina Abubakar gagaruma ta yadda irin kalmomin da Allah ta'ala yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama magana da su irin su yayi wa sayyidina Abubakar magana da su wannan na nuna matsayin sayyidina Abubakar da kuma kasancewar sayyidina Abubakar shi yake bi bin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen kyawawan halaye da ainihin ɗabi'o'i kyawawa hatta a abin da ya shafi afuwa da ainihin kau da kai sannan abin da zamu rufe da shi daga cikin darussan da zamu ɗauka ƙarƙashin wannan aya mai albarka wato Allah ta'ala ya yi wa sayyidina Abubakar amfani da lafazin kinayar jam'i duk da sayyidina Abubakar shi kadai ne to amma Allah ta'ala sai ya ce me wal ya'fu wal yasfahu wannan kuma na nuna girmamawa mutum ne guda ɗaya amma za a yi masa magana sai a yi maganar jam'i a kawo kamar mutane masu yawa kamar mutane ne masu yawa jam'i to wannan na nuna wato ainihin matsayi da daraja ta sayyidina abubakar gashi shi kadai ne amma Allah ta'ala ya ce wal ya'f si afwa wal yasfahu su kauda kai ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba kwa san Allah ya gafarta muku ga duka anan Allah ta'ala yana mai mukhataba da jam'i cewa ku yi ku yi ku yi ba kai kai kai ba to wannan na nuna a falala da daraja da matsayi ga gagarumi na sayyidina abubakar Allah ta'ala ya tsara masa yadda abinda na faɗa na daidai Allah ya haɗa mu aladan baki ɗaya na kuskure kuma Allah ya fi min ya gafarta min wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shin ko ayar tamu tana ɗauke da wasu mu'uzobi ga Ustaz Abba Abdalla Gwale أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الشك وأن آية تشكين سورة النور آية أشرين biyu aya ce wadda take kunshe da mu'ujizozi na alkur'ani kamar yadda kowace aya take dauke da mu'ujiza ta ta karan kanta kamar yadda alkur'ani din gabaki ɗayansa ya kasance mu'ujiza ce mafi girma ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hakanan bayanin sa da zubin ayoyin sa da zubin hukunce hukuncen sa da zubin kissoshin da ke ciki dukkanin su zamu samu cewa suna dauke da mu'ujiza wadda take ainihin wato mai girma idan muka duba wannan ayar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin abubuwan da ta kunsa za mu ga cewa akwai abin da ake kira al-ijazul bayani wanda shi ijazul bayani yana daga cikin muhimman manya-manyan mu'ujizozi na alkur'ani yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin abin da yake so ya bayyana ga bayansa da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara bayanin dan ya kasance daidai da fahimtar kowa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara kalmomi da jimlolin da ke cikin ainihin wato ita aya din babu shakka za mu ga cewa da akwai ijaz wanda yake mai girma kwarai da gaske a wajen bayanin Allah madaukakin sarki ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum wa sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fara ambatar waɗanda suke da hali ma'ana wala ya'tali ulul fadli minkum wa sa'ati kada ainihin wato ma'abota falala ma'abota arziki da wadata a cikinku su kasance suna yin rantsuwa akan cewa an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah akan cewa ba za su ihsani ko kyauta ga waɗanda suke makusantan su ko muskinai ko muhajirai saboda Allah ba in muka duba yanayin zubin ayar mataki na farko Allah subhanahu wata'ala yana nuni a bisa ga illar yin rantsuwa akan rashin kyautata wanda ya kamata a kyautata masa kaga wannan ijazi ne wanda yake ainihin wato albayani sannan yadda Allah ya jero waɗanda za a kyautata wa ɗin daki bayan daki bayan daki shi ma wannan ijaz ne wanda yake ijazul kalimi yadda Allah ya jera kalmomin alqur'ani ɗin na farko ya ce ulil qurba sai ya ce wal masakina wal muhajirina fi sabilillah dan a nuna maka matsayin ulil qurba ya fi ainihin wato al masakin matsayin masakin ya fi muhajirina fi sabilillah a wajen bukata ba a wajen falala ba babu shakka wannan ijaz ne wanda yake ainihin wato bayani wanda yake kuma shine mafi girman ainihin wato mu'jiza na alqur'ani irin waɗannan bayanan ne suke ƙara tabbatar da cewa lalle alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake shi yasa Allah ta'ala yake buƙatar a yi tadabburi musamman a wajen bayanan alqur'ani da kissoshin sa Allah ta'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira bayan wannan har wayo a cikin ayar zamu ga cewa da akwai ainihin wato ijazu tashri'i ma'ana ijazi wanda yake ainihin wato na shar'anta abu abinda da Allah subhanahu wa ta'ala yake shar'anta wa bayi a cikin ainihin wato ita wannan aya din zamu ga cewa Allah madaukakin sarki yana shar'anta musu abubuwa ne guda biyu abu na farko al'afu was-safhi ma'ana yin afuwa da kau da kai yadda mutum yake zai kasance ainihin wato mai afuwa ga mutane da kuma yadda mutum zai kasance ainihin wato mai kau da kai ga barin cutarwa ko da a ce mutum ya cutar da kai yayi maka wani abu wanda yake mara kyau Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarci mutane da su dinga kau da ainihin wato kai suna nuna kamar ba a yi wannan abun ba Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ma'ana ku kasance masu afuwa masu kuma kau da kai sannan ijazu tashri'i na biyu da ke cikin ayar shine ainihin wato kwadaitarwa ma'ana ijazu targhib ma'ana a kwadaitar da kai ta hanyar bayyana wani abu na mu'jiza sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ba kwa so Allah ta'ala ya muku gafara za ku samu gafara ne idan kuka yi afuwa kuka kau da kai ga barin cutarwar da aka yi muku kaga wannan wannan shi ma ijaz ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ka inda maganan mutum ce za a ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wal ya'fu wal yasfahu ma'ana a fara gabatar da kwadaitarwa din sannan a gaya maka abin da zaka aikata ka samu wannan kwadaitarwa din amma sai aka nuna maka girman aikin da kuma amfanin aikin bayan ainihin wato kayi shi wannan yana daga cikin ainihin wato ijazu ijazu tashri'i yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake shar'antawa ainihin bayinsa wani muhimmin al'amari a cikin cikin ainihin wato tsari wanda yake mai ban ƙayi tsari wanda yake ainihin wato mai kyau wanda yake ɗaukan hankalin dukkanin wanda ainihin wato a yake fuskanta babu shakka ire-iren waɗannan mu'ujizozi ne wanda babu wani littafi da yake iya zuwa da su saɓanin alƙur'ani wanda kuma kaɗan ne daga cikin dubban ko kuma miliyoyin mu'ujizozi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin littafin da shi yasa babu wata aya da zaka ɗauka ta alƙur'ani face ka samu tana kunshe da wata mu'jiza wani ɓoyayyen al'amari wanda kai da ka ji wannan ainihin wato al'amari din aka bayyana shi ka san cewa sai dai maganar Allah amma ba maganar wani mai iya magana ba ko tsarin wani mai iya tsari a tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ba shi da tamka wa bi hadal qarar kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وأتيت يا خير الشهور تهدي تغاتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور إما أتيت تعانقات في الدوح أطياف الزهور والكون يهتف ضاحكا رمضان يا بدر البدور وأتيت
A'a, kanwata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow, yaya na ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. Kasance a hamshakin kantin BBT Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBT Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور قد فاز من قام الليالي هاجرا دنيا الغرور يتلو الكتاب مرتلا مستشعرا ضيق القبور قد فاز من قام الليالي هاجرا دنيا الغرور يتلو الكتاب مرتلا مستشعرا ضيق القبور Na tambayi Sheikh Bashir Lawan Muhammad ko menene hukuncin taimakawa ‘yan uwa da miskinai idan muka yi duba da ayar tamu?
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أوا ما سواري ما سؤال بركة إن أوا تيمكو دا ɗaukar nauyi da kula da kuma dangi wannan wani abu ne da a shari'ar mu ba a samu saɓani a tsakanin malamai a game da hukuncinsa ba cewa abu ne wanda shari'a ta nema a yi yana ɗaya daga cikin haƙoƙa manya-manya a sheikh muhammadu bin salih usaimin rahmatullahi alaihi yana da littafin sa da ya rubuta ya sa masa suna huququn da'at ilaiha alfitratu wa aqarratha shari'atu wato wasu haƙoƙa da a ɗabi'ar ɗan adam ko da shari'a bata ce masa ma yayi ba to ɗabi'ar sa lafiyayya in ba karkacewa ta yi ba tana nuna masa cewa yayi wannan abin sannan kuma wa aqarratha shari'a sannan shari'ar musulunci ita kuma sai ta zo ta tabbatar da wannan fitra ta ɗan adam na gayyata shi ya aikata wannan sannan kuma shari'ar musulunci dama ta zo shari'atun muwafiqatun lil fitra ta zo ne a matsayin shari'a mai dacewa da ɗabi'a lafiyayya ta dan adam shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi lissafa waɗanda suke da haƙoƙa su goma ya fara da kansa ya biyanta da iyaye waɗanda su ne sanadiyar zuwan mutum duniya sannan sai ya ukunta da ƴan uwan mutum wato danginsa Allah subhanahu wataala yake cewa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa fil qurba ubangijinka ka bauta ku bauta ma ubangijinku wala tushriku bihi shay'an ka ku hada shi da kowa a cikin bauta wa bil walidaini ihsanan su kuma ƴan uwa iyaye a kyautata musu ai musu abin da ya cancanta ai musu abin da suke da bukata na kula da rayuwarsu na musu biyayya da kyautatawa a gare su duk wannan a musu abin da zai sa su su ji daɗi a cikin zuciyarsu sannan sai ya ukunta da cewa wazir kurba sannan dangin mutum dangin mutum na kusa da shi su ne na uku da Allah subhanahu wata'ala ya lissafa a cikin wannan aya mai albarka da Allah madaukaki da malamai suke ce mata ayatu ashabil huquqil ashara wato ma'abuta haƙoƙa guda goma sannan Allah madaukakin sarki ya nuna mana a wani wajen yana nuna cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah wato waɗanda suke da dangi dangi a tsakanin junansu su suka fi cancanta da junansu a cikin littafin Allah madaukakin sarki saboda haka a mahanga ta musulunci kula da ƴan uwa da dangi da taimakon su wani abu ne da yake na wajibi ba abu bane wanda yake mustahabbi malamai suna faɗa suna cewa sada zumuntan nan da kuma kula da dangi abu ne wanda yake hawa hawa kuma fanni fanni ne gwaggwadon samun iko da kuma lura da abin da ake ci masa bil ma'aruf wato za a yi ne gwaggwadon abin da shari'a ta tabbatar gwaggwadon kuma abin da a hankali idan mutum ya aikata shi za a ce a hankalce ya yi abin da ya cancanta kuma mutum zai yi ne daidai gwaggwadon iyawarsa a sheikh muhammad ibn salih al-usaimin rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa da ke bayani akan husnul khulq yana ambata yana cewa sada zumunta da kula da dangi a wannan zamanin namu to kala-kala akwai danginka waɗanda suke bukata ka taimake su da dukiya kana da dangi talakawa ne ba su da shi kila kuma suna ƙauye suna da bukata kai kuma Allah madaukakin sarki ya rufa maka asiri to anan ba kawai shine ana bukata kawai shikenan ka kwashe ka wanke kafa ka shikenan ka je wajen sa shikenan ku gaisa ka dawo ba a'a bayan ka tafi kun gaisa ka gansu ka ga halin da suke ciki to kuma ka yaye musu damuwa da bakin ciki ciki da suke ciki ta talauci gwaggwadon iyawarka wato abin da ake nufi ka ba su abin da ya sawwaka na kyauta da na dukiya shi yasa ma a shari'ar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka masa tambaya a game da zakka ga dan uwa sai manzo sun yace silatun wa sadaqatu idan ka ba dan uwanka na jini zakka to kai abu silatun wa sadaqatu ka sada zumunta sannan kuma kai sadaka sannan a Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi yace akwai danginka da kake bukatar tataki za ka yi kaje ka gaisa da su su ganka kai ma ka gansu ku tattauna ku faɗa ma juna maganganu masu daɗi waɗannan su ne danginka waɗanda ka sun fi ka samu sun fi ka dukiya ba su da wata bukata a wajenka abinda suke bukata kawai ita ce shine ka je wajen su gaisa ku sada zuta yace akwai waɗanda kila danginka ne a wannan zamanin waɗanda kila ma ba sai ka aika musu da wani abu ba ba kuma sai ka yi tattaki ka yi tafiya zuwa gare su ba domin kila tafiyar za ta zama mai wahala misali kana da dan uwa kai kana zaune a kasar mu ta Najeriya a kowane gari daga cikin garuruwan ta sannan kuma kana da wani dan uwa kila yana can wata kasa kila yana Rasha ko yana kila America ko yana wata kasa daga cikin kasashen Larabawa ba ka da ikon da zaka tafi zuwa gare shi to sai Allah madaukakin sarki ya sauwake mana a yanzu akwai kafafe da ake da su na sadar da zumunta abin da ya shafi waya da makamantanta mutum sai ya kira ƴan uwansa sada zumunta a gare su a gaisa su ji ji halin da kake ciki kai ma ka ji halin da suke ciki wannan yana cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya dora ma bayi amma mafi girma a cikin wannan zamanin yan uwa kuma abin da ya zama yana da karancin faruwa a cikin mu shine yadda yan uwa suka kasance ba sa taimakon yan uwansu ga su ga su suna kallon su a cikin tsanani har wani mai hikima daga cikin Hausawa yana cewa dan uwan maka da manyan riguna sai ya barka cikin rigar raga to shine halin da ake ciki yanzu so da lalle akwai matukar bukata ta yan uwa su dawo su kalli wannan aya cikin suratul nur su dube ta su yi aiki da abin da ke cikin ta domin sada zumunta da kuma taimakon yan uwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A ƙarshen shirin namu na wannan makon, na tambayi Dr. Gwani Ibrahim Ilyas, shin ko dole ne idan an yi wa mutum laifi sai ya yi afuwa? Duba da abin da ayat take koyar da mu.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله بركم مدساك سادوا أولا زوري نا شيرن إلمي تكين إلمي ألا من موافقة دا أبن دا زامجي كما يبام أي إيكون أي كيدشي تو أن يت tambaya akan wato shin wajibi ne idan an yi wa mutum laifi wato an ba shi haƙuri to dole ne afuwa ko ba dole bane to amsa gajeriya dangane da wannan tambaya shine a gaskiya ba dole bane idan an maka laifi an baka haƙuri a ce dole sai ka haƙura saboda bamu san wani irin laifi bane sannan wanda ya laifin wato zai iya kasancewa da ganganci yayi ko bisa kuskure saboda haka wato ansar da za a bayar ta danganta da irin girman laifin sannan kuma ta danganta da irin irin shi wanda ya yi laifin wato a wani hali ya yi da gangan ne ko da kuskure ko kuma wani abu mai kama da ganganci shari'a tana kallon wa'annan abubuwan a koda yaushe sai dai har kullum shari'a wato tana jawo hankalin mutum akan cewa ya afuwa shi ya fi amma fa idan ya rama wato ya yin afuwa ya nemi haƙƙinsa wannan ba laifi ba ne domin ubangiji yana cewa walamanin tasar ba'da zulmi fa ula'ika ma alaihim min sabil wato duk wanda aka zalunce shi ya nemi haƙƙinsa to wannan ba laifi ne ba shari'a kuma ba za ta kalle shi a matsayin mai laifi ba sannan a wata ayar yana cewa faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaihi wato duk wanda ya muku ta'adda kuma ku yi masa ta'adda amma ta zama gwargwadon irin ta'addar da ya muku to kada wato ku tsallake irin abin da ya muku kenan idan mun fahimci wannan wato laifi shine idan an maka in ka tashi ramawa ka ƙetare iyaka amma makadar cewa in an mare ka kai ma ka rama mari irin wanda aka yi maka mari ɗaya aka yi maka kai ma ka rama mari ɗaya to wannan ba laifi ba ne sai dai kar mu manta a bayanin mu ya gabata cewa yin afuwar shi ya fi kuma shine abin da Allah ya nuna cewa akan wannan ne ya tanaji daraja da ɗaukaka darajar wanda ya afuwar fiye da wanda ya rama abin da aka yi masa amma lalle a gane cewa idan an maka abu karama to ba laifi kai ba ko da yake ba hakan shine ya fi dacewa ba wannan tambayar ita kuma ta samo asali ne idan mun kalli alakarta da aya ta 22 da take cikin suratul nur inda Allah yake cewa wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah idan mun kalli zamu iya cewa dalilin saukar wannan aya zamu ga cewa ma'ana jum jumhur na za ka iya cewa kenan malaman tafsiri mafi yawancinsu irinsu al'imam al-tabari irinsu al'imam al-bazawi irinsu ibn al-arabi ibn atiyya al-qurtubi ibn kathir al'imam al-sa'adi al-shanqiti da su ibn ashur dukkansu sun alakanta dalilin saukar wannan aya da wannan hadisi da al'imam al-bukhari da muslim da imam ahmad da tirmidhi suka rawaito shi daga nana isha radiyallahu anha akan abinda ya shafe ta dinnan na hadithul ifk wanda yawancin yan uwa sun san wannan abinda ya shafe ta na labarin nan da aka yi mata kazafi wanda Allah subhanahu wataala shi ya wanke ta to kasancewar daga cikin waɗanda suka sa baki akan wannan maganar akwai misbah wanda shi kuma abubakar radiyallahu anhu wato baban aisha din kenan sahabi mafi daraja daraja zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutum dan khalisa ne kuma baya ga haka talaka ne shi abubakar shi yake ci da shi kenan akwai alaka guda biyu tsakaninsa gashi dai makusancinsa sannan kuma gashi wanda yake taimaka masa to amma kuma abin mamaki sai gashi da haddashi a sa baki akan yiwa nana Aisha wannan kage wannan shine dalilin da yasa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya fusata yace wallah na rantse da Allah la unfiqu ala misla shay'an abadan ba'da alladhi qala li Aisha wallahi bazan sake ciyar da misla da wani abu ba har abada bayan abin da ya faɗa akan nana Aisha na yi mata wannan sharri wannan kuma ya bata masa rai kamar yadda mawaƙi yake cewa wa zulmu dhawil qurba ashaddu madadatan ala an-nafs min wata'il husamil muhannabi ma'ana duk zalunci zalunci ne amma zaluncin da zai fi maka ciwo shine ya zama wanda ya fito daga wanda yake shine makusancinka zalunci ya zama wanda zai zalunce ka a ce makocinka ne ko ma dan uwanka ne to abin zai fi maka ciwo fiye da in wani mutum ne a daga nesa wannan shine dalilin da yasa saboda darajar Abubakar radiyallahu anhu Allah subhanahu wataala ya jawo hankalinsa akan cewa ya afuwa ya bar wannan magana malaman tafsiri suke cewa wannan aya dalili ce akan darajar Abubakar radiyallahu anhu akan shine cewa shi din shine afdalun nasi ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam cewa shi yafi kowa daraja an ka cira annabi to ba wanda ya kai shi daraja saboda Allah subhanahu wataala da ya tashi magana akan sa ya kira shi ulul fadli ya amfani da lafazin jami'i wanda Allah akan kansa in zai magana shine yake maganar ya ce inna nahnu mu ne muke kaza amma ya tashi magana akan Abubakar an fadace shi da lamiri na jami'i kenan wannan yake nuna cewa lalle abubakar radallahu anhu yana da daraja da tafi ta kowa to idan mun kalli wa wannan ayar zamu ga daga cikin dalilin afuwar Allah subhanahu wata'ala sai ya jawo hankalin abubakar cewa wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wa'inda aka yi wa irin wannan laifin su afuwa su rangwame ba sa san ne Allah ya musu gafara su ma ma'ana daga cikin fa'idar rahama ko gafara ko yafiya an maka laifi shine in kai kai ma Allah zai yafi maka afwa malaman lugha suna cewa masdar ne na afa ya'fu afwan ma'ana ya kauda kai al'afwa huwa tarku al-mu'akhadha 'ala adh-dhanb wa at-tajawuz 'an wa tarku al-mu'aqaba 'alayh ma'ana idan an maka laifi to kada karama ka kauda kai kada ka ce sai karama ka yafi wannan shine afwa malamai suna nuna cewa yin afwa to yana da fa'idoji a akalla guda goma bari mu ga wasu daga cikinsu a gurguje na farko idan ka yi wa mutum afuwa to ka ji kansa ne kuma ka yi koyi da abin da ubangiji yake so a yi domin ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wato ba kwa son kuma Allah ya muku gafara idan kun yi afuwa kenan idan ka yi afuwa kai ma Allah zai maka fa'ida ta biyu shine idan ka yi afuwa wannan yana ƙara danƙon ƴan uwantaka tsakaninka da wanda ka yafewa wanda har kullum musulunci yana so a ƙara ƙarfafa wannan igiya ta ƴan uwantaka tsakanin musulmi ba a datse ta ba sabanin idan aka yi maka laifi ka ce sai ka rama to yanzu daga nan gaba ta kulli kenan wato fa'ida ta uku shine a duk lokacin da kai afuwa ko ka kau da kai ko kai yafiya to zaka samu yardar ubangiji Allah subhanahu wataala zai yarda da kai fa'ida ta hudu shine duk lokacin da kai yafiya to takwarka tsoronka da Allah yana karuwa domin aya ta 230 37 a suratul baqara ubangiji yana cewa wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum idan kun yi afwa yin afwar ku shine zai kara kusantar da ku da wato tsoron Allah da fa'ida ta biyar yin afwa da kai da kai bari wannan zance yana daga cikin wato suffofi na bayin Allah wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su ubangiji yana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin suwane ne الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله يتاند الجنة يفد سبوبنتا يتي تاتبت جماسو كوتتا وماسو صوران الله سوانيني daga cikin sufofinsa sufofin wa'annan mutane sai ce wal afina 'anil nas masu yawa mutane afwa to sune wa'annan fa'ida ta shida wato duk wanda yake wa mutane afuwa zaka ga cewa zuciyarsa a sake take sannan zaka ga ba shi da damuwa ba shi da kuncin zuciya zai zama yana da arraha an nafsiya fa'ida ta bakwai wato duk wanda ya zama yana wa mutane afuwa zaka ga yana samun daukaka domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan Allah bai taba bai taba karawa bawa da wani abu idan yayi afuwa ba face daukaka fa'ida ta takwas shine wato idan mutum yana afuwa to zai zama ya samu al'ulfa wal mawadda ya samu wato soyayya kowa zai zama yana son sa a cikin society ɗinsa fa'ida ta tara shine mutum zai samu ma'anina nutsuwa wa sharaf da ɗaukaka a wajen mutane fa'ida ta ƙarshe ta goma shine idan mutum yana yin afuwa zai samu ɗaukaka a wajen mutane kuma zai samu yardar ubangiji zai samu kuma soyayya ta ubangiji wato arrifa wal mahabba inda Allah wa inda nas zai samu wannan a wajen Allah subhanahu wataala kuma zai samu a wajen mutane da fatan Allah ya bamu dacewa kuma Allah ya samu riƙa mutane afwa idan sun mana laifi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka da alkhairi dakta Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana
على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور kafin mu karkare shirin namu za mu karɓi wannan saƙon.
A'a, kanwata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow! Yayana, ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni mai 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. kasance a hamshakin kantin BBC Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBC Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBC Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
Alhamdulillah. duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa muna addu'a a kodayaushe ga manyan mu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin musulunci. A madadin wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki ɗaya. tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka a kasuwancinsa amin summa amin tare da malama Hadiza Balanti, Asma'u Sadiq da shugabanmu baki ɗaya Ahmad Garzali Yakubu, ni Abu Abdullahi Umar Yakub Ilu nake cewa ma'assalam.
ليت النصور لا ينتهي لا ينحني لا يرتدي غير الغفور وأتيت يا خير الشهور تهدي ثمراتي السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحورا